kamar zaki daga fuska idanun shi sun jajazo na tabbatar kuma kashe mu zai ya ce sai na juyo na ce da shi bari in karanta muku abin da yake ce mai ban ya ce ila aina ta firo na irin nan ya ce mu ukun nan ba mu iya dawa ba to wato yana nufin su uku kenan suka gudu to sai ce sai ni sai na juyo na ce da shi ya abal hasan fa ina al'araba tukarruru tutakirru wa tafir karri da farri karra da wato ya ce ya abal hasan ma larabawa sukan yi karri da farri karri shi ne kamar mai tari farri kuma shi ne kabu wato sukan gudu wata an su dawo su kawo hari sukan yi karri da farri in ji ina ce da shi fa innal karrata tanfil farrata domin ita karra tana share farra wato in wata na gudun wata na gudun ya ka gana wa share wancan sai ya ce faka annahu istahaya ko wallahu wajhu ali sai ya ce kamar ali ya ya ya ya ya ya ko ya ji ya ji kunya ya ce kamar ya yi ya ji kunyan ya sai sai ya juya ya kyale amma wannan wannan ruwayan kenan a wannan ruwaya da ya suka suka ce suka ce mishi ya abul hasan ba za mu iya daurewa ba kai ka ruha mana asiri ya ce to fa ila ila ila jahannama ba sauka sai ya juyo to zan na ce muku wannan ruwan ba zan karanta muku shi ba saboda yana da wayan karatu wata rana a karanta akwai cikakken shi a wani muhalli don shi wannan ɗaya daga cikin da suka danna a gujen ne aka roƙo daga wajen to ya ce wa lam ya baka ma'a rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi illa abu bujana al-ansari simak bin kharasha wa amirul mu'minin ba wanda ya wanzu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sai Abu Dujana al-Ansari sunansa Simak bin Habasha ko Habasha Simak bin Habasha sunan shi Abu Dujana da shi da Amirul Mu'minin su kaɗai suka wanzu tare da manzo Allah wa kullama hamalat ta'ifatan ala ala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi istaqbalahum amirul mu'minin alaihi salam فيدفعهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله ويقتلهم حتى حتى انقطع صيبه duk lokacin da mutane suka zaburo suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wa sai sai sai Amir Muni ya tankare su ya yaƙe su har sai ya kashe su har sai da takobinsa ya kare ya kare da saboda yana ta tsara har sai da ya zamba takobi wa baqiyat مع رسول الله صلى الله عليه وآله نسيبة بنت كعب المازنية كما وتما تامي سنة نسيبة ير كعب المازبة مازنية إتما تونز تارد منز الله وكانت تخرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله في غزواته تداوي الجرحى تاكسم شئت وانا نسيبة إن تكن fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa a duk yaƙoƙin da yaje tana ma wanda aka ji ma ciwo magani wanda aka ji ma rauni tana musu magani wa kana ibnu hamaha sai dan dan ta mai a rannan ta yana tare da ita fa arada an yan hazima wa ya taraja shi ma sai sai ya guje dan na guje da ya ga yaƙi yaƙi fa hamalat alaihi fa qala ya bunayya ila aina tafiru anillahi wa an rasuli sai ta ta tunkare shi ta ce ya dana ina za ka gudu za ka gudu za ka gudu za ka gudu ma Allah da manzonsa ta faradatu ta dawo da shi fa hamala alaihi rajulun faqadar wani wani wani mutum cikin mushrikai kansa ya kashe shi shi dan nata fa akhadat sayfa ibnaha fa hamalat ala rajul fa darabathu ala fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi barakallahu alayki ya nasiba sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah Allah miki albarka ya nasiba وكان تقي رسول الله صلى الله عليه وآله بيديها وصدرها وثديها حتى أصابها أصابتها جراح كثيرة تكسب تنا مع مزال صلى الله عليه وآله غرفة جكنتا da kirdahanninta da kirjinta har da manan ya ce ito abin da ke kirjin mace din duk da shi ma duk ta kaka ya sai da aka yi mata raunuka masu yawan gaske shi ke wannan wannan da yake yana kokarin karanta muku raya ne wani lokaci wata ruwaya sai ta kawo wata magana wata kuma ta kawo wata in aka jajjona sai ka fidda wata magana amma da sannu kila za mu ga wani abu dan ari dangane da ita nasiba din nan sunanta kenan nasiba lokacin na karanta labarin ita nasiba din ita ake mata kenan da ummu umara har ma tun kafin ma in aure na ce sunan yata kenan insha to sai na yi tasgirin shi na sa nusaiba nusaiba ne shi sai kuma mutane suka yi ta ɗauka suka yi ta yayi amma da ita ce wannan amma ainihin sunanta nasiba ne nusaiba tasgirin nasiba ne akwai inda ba zan tuka game da nasiba da yawan gaske da akwai inda ainihin a wannan yakin ta an ce ta tambayi manzo Allah ya mata addu'a ta kasance tare da shi a aljanna sai ya mata addu'a ta ce bata damu da komai ba bayan wannan kun banda wannan danta da aka shi akwai danta kuma da musulmatul kazzab ya kama ya ga daga tsara shi gaba gaba ya ce yadda shi manzon Allah ne sai ya ce muhammadu ne rasulullah kai ko musulma kai kazzab sai cire wannan gaba sai sake ce mishi kar yadda ni manzo Allah ne in kyale kai ce muhammadu ne ya ce inna Allah ya ce ku nuna min muhammadu ban tsira ba in ya tsira fadarabu fadarabu aliyu فضربه على حبل عاتقه ونادى sai sai kai mu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi a sara a kafadansa wana da sai ya fadi da karfi yace qataltu muhammadan wallata wal uzza na kace na rantsa da lata da uzza na kace muhammad inji bin arqam wannan rasul wannan zai rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ila rajulin min al muhajirin qal al qaturuhu khalfa bahrihi wa huwa fil hazima sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yaga wani mutum daga cikin muhajiri ba faɗi sunan mutumin ba shi ya ɗauki garkuwansa ya sa a bayansa ya kwanta yana kare kansa fanadahu ya sahibatur alqitur saka wa sir iran nan ya ce ya kai mai garkuwa wurgar da garkuwan ka tafi wuta farama bitursihi ya sayar da wannan garkuwa faƙar rasulullah sallallahu ya nasai ba huduturs shi mutumin da yana kare kansa da shi babu mahajirai ina ya kare kansa da ya kwanta da ciki ya sa garkuwa a bayansa sai manzala ce kai mai garkuwa yadda garkuwan ka tafi jahannama to sai ya rebu to sai manzala sallallahu alaihi wa ya ce ya nasiba ko viturs sai ce nasiba to nasiba kai ya ce nasiba ki ɗauki garkuwa ɗin azadat tursa wa kanat tuqatil mushrikin ta dauki garkuwan ta shiga yakan mushrikai fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa la maqamu nasibata abdar min maqam fulanin wa fulanin wa fulan manzo Allah sallallahu alaihi wa ce matsayin mu sai ba yafi na wani da wani da wani su wayannan wani wani da wani suna da suna amma a nan ruwayan ma haka aka ce musu سيف ظلما قطع سيف امير المؤمنين جاء الى رسول الله الى رسول الله صلى الله عليه واله فقال يا رسول الله ان الرجل يقاتل بالسلا وقد انقطع سيفي sai yayin da takobin amirul mu'minin alayhi salam ya kame sai ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce da shi ya rasulullah mutum yana yaki da makami ne ni takobi na ya kare فدفع إليه رسول الله صلى الله عليه وآله سيفه ذا الفقار sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya bashi takobin sa da ake ce ma takobin zurfika wa qala qatil biha sai ce masa yaki da wannan zurfika takobi ne wannan da ya shara akan tona shi mai baki biyu din nan da an ci ainihin jibril ya zo da takobin daga aljanna ba kiran doron kasa bane sai sai manzo Allah ya bashi takobinsa ya ce yi yaƙi da wannan falam ya kun ya hamil ala rasulullah falam ya kun ya hamil ala rasulullah ahadun illa wa yasbiquhu amirul mu'minin fa idza ra'ahu raja'u to wani wani bai kawo kora zai kawo manzo Allah hari ba face amirul mu'minin ya tare shi da takobi har sai da zai zama ba sai in ya ga ali ko ya zo a kuma ya mutu ko ya mutu ɗayan biyu sai zama duk suna komawa fan haza rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ila nahiyati uhud fa waqafa wa kana al-qital min wajhin wahid sai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma wani nahiya na uhud ya tsaya uhud dutse ne inda manzo Allah ya shiga ya tsaya har yanzu mutane har sukan ji ko da ke mun san ko su mai mamakin mu da muka ji mun ga da yake Saudiya sukan ce shirka ake ko mun shirka ne a sani na ban san ko yanzu sun kawar ba amma a za ka ga saman shoro ne amma akwai wani dutse ya ga da fage fage ya yi tsawo da kuma babban dutse na kusa da shi tsakanin nan manzo Allah ya ce wa kadin hazama wa kana qitalu min wajhin wahid yaki ya zama ta bangare ɗaya ne kuma yanzu kuma dai yanzu yaki kuma ya zama bangare guda ba ka san ya yaki yakan zama bangare biyu ne ko yanzu kusan dai kawai su jama'a annabi annabin su ne ana sarewa su suna gudu sai kaɗan ɗin da suka buku yanzu kuma kaɗan ɗin da sunan mutunsu amirul muminin abu da jana nasiba kwas da ɗanta da ta so ya gudu ta hana shi wakadin hazama ashabuhu an riga an ci ƙarfin sahabbansa falam ya zar amirul mu'minin ya qatiluhum hatta asabahu fi wajhihi wa ra'sihi wa sadrihi wa batnihi wa yadayhi wa rijlaihi tis'una jaraha amirul muminin alaihissalam bai gushe ba yana ta yana yaƙi wajen kare annabi har sai da aka samu ya sami raunuka tsakanin saran takobi da sukan mashi da cakan kibiya sai da a fuskansa da kansa da kirjinsa da cikinsa da hannuwansa da kafafunsa sai da ya sami rauni 90 fata hamalu duk suka yi kansa wasan umu na biyan yana bin minas sama suka ji mai kira yana kira a sama la saifa illa zulfiqar wa la fata illa ali wannan sautin kowa ya ji da mushrikai sun ji mummune sun ji daga bana da rakin musu ai jibril ne ke mulen jibril suka ce fa nazara jibra'ilu ala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi فقال هذه والله المواساة يا محمد yace ka ya jibril ya sauko wajen manzo Allah ce ya ce manzo Allah ka ya Muhammad wannan shine muwasati muwasati ke wato kai ka sadaukar da ranka wajen kare wani wannan muwasati ga manzo ba wannan shi wannan shine muwasati ka sadaukar da kanka don wani rayu don muwasati akan yi a abinci yana da abinci kana da minci ko raba daidai wa daida ya naka ya fi nashi ko raba da shi a ce kun mu wasa ce in ba yi da shi ka ba shi rabi ka rabi shi ne mu wasa ce to ko ba yi da sutura ka ɗebo naka ka ba shi mu wasa ce ne to wannan ko mu wasa ce da rai ka ba da ranka wajen kare wani yau sai ne ajibi da ke yake cikin mu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wannan wannan ita ce ainihin wasa ce فكان رسول الله صلى الله عليه واله زي ما قال صلى الله عليه واله يتم جبريل لأن لأني منه وهو مني domin ni wannan miniyan da muka ce min janibai ne kullum mukan kokarin mu fasa mu ce ma'anar shi da da zurfi dunkulallen ma'anarsa yana nufin ni da shi abu ɗaya dunkulallen ma'anar su ke domin za ka iya gane huwa minni amma ana min ba ni shi daga gare ni ni ma daga gare shi فقال جبريل فقال جبريل عليه السلام وانا منكما مما دغ غريكم من جبريل وكانت هند بنت عتبة في وسط العسكر هند ير عتبة تنا تسكيا مياكا فكلما هزم رجل من قريش دفعت إليه ميلا ومكحلا وقال له إنما أنت امرأة فاكتهل بهذا duk lokacin da ta ga wani miji ya zuba a guje cikin mushrikai sai ta ɗauko tandu da mashayi sai ta ba shi ta ce ka amshi ka tafi kai mace ne je ka sa tozali da wani kira al'adar mata ne sa tozali ta zo da tandu da mashayi na mata ta ce ko mace ka gashi je ka sa tozali وكان حمزة بن عبد المطلب يحمل على القوم فإذا رأوه انهزموا ولم يثبت له أحد حمزة بن عبد المطلب ينا كيكورا kun ce tare da wannan ina hamza kun ce hamza yana nan fajen fama yana kawo ba tawo da su wanda suke yana yana ya shiga dandazon su yana yana ta kai kora duk wanda ya kwama da shi sai amza ya kashe shi sai zama ko duk sai suna darewa duk wanda in yi amza ya rubuce su sai mai rabon mutuwa to wannan ya fi babu ahad ba wanda ya dake masa dan sun ga hamza ne sai su dare wa kanat hindu bintu utba qad a'tadu hashiyan ahadan da in qatalta muhammadan aw aliyan أو حمزة لأعطينك رضاك الهالي آه هندو إر أتبا تابا وحشي الأولي وحشي وني باوان باوان تبني أنت باوان وني يبقى مكرن تابسون تجي مش إن حركة محمد أفادنت ko ali ko hamza zan baka duk abin da yake yardan ka wato duk abin da kai sai ka duk abin da kake so sai na zan baka sai ka ce yayi wato ba kawai za a yanta shi ba duk abin da yake so ma za a yi masa to wa kana wa shi abdan bi jubair bin mut'im yawdo shi kuma washi dinnan bawan jubair bin mut'im ne habashiyan ba habashi ne shi wato mutumin asalin habasha faƙala washi sai washi ya ce da ita hindu amma muhammad fala a ƙadur alai muhammad ba zan iya masa واما علي فرأيت رجلا حذرا كثير الالتفات علي كما نا غنشي متين ني مي مي حذر مي داكو ko yana yana mai yawan waiwaiwaye wato ko yana yaƙi na wai ga ko ko yana da wanda sai wani ya laɓaɓo ya same shi balan afifi ya ce ba zan sa rai zan sa zan sa zan wa kamintu li hamza sai ya ce sai na laɓe ina jiran hamza kun ga kan na kamar da na zo kawai sai sai na rabe hamsin shi kuma shi ba ya ƙiji ba ya je kashe hamza ne kawai saboda ka ya laɓe ne kawai da mashin sai yana jiran in zai ga hamza kala sai shi wa sai ya ce far aitu ya uddu nasa hadda hatta man rabi sai na ganshi yana kai kora yana karkashe mazaje wani duk inda ya buga haka ya mangara wannan inda yana ya hudu haddan kamar wato ainihin ya gasu ne maki wato ainihin akwai inda ya fassara ya hudu hadda wato kamar yana tsaga su inda je ainihin yanka mutane ke to sai suna darewa kamar rabi ya wuce ni fawaɗi'a ala jurafi nahar sai ya fada rami na ruwa shi hamza kenan fasaka da sai ya fada wato yana shi shi wa shi yana kallon shi yana yaƙi yaƙi bai sani ba akwai rami akwai rami gabansa sai ya fada da na ga ya fada fa hastu harbati sai na ɗauki mashi fa hazzastu hawara na taɓe ta wara maituhu na jefi na wurga mashi fa waƙar fi hasiratihi fa kharajat min mufaniyati mugassimatin bidam ta shiga ta ta kungurin sun da bai ba ɗin shi hamza ya fada rami saboda haka sai mashin ya shiga kungurinsa ya fita ta hammatarsa jini kuma na takwara fasaka da sai na ga ya faɗi sakamakon wannan mashin fa a taituhu na je masa fashe ƙaƙƙo baɗinahu na tsaga cikinsa wa hastu kabidahu na ciro hantarsa wa taitu biha ilahin na kawo ma inda hanta da wa kulta da haza kabidahu hamza na ce wannan hantar hamza ba aka da ta ta ɗauki hanta ɗin fifiha ta sa a bakinta falaka ta ta gatsa ta ji alhallahu ta wannan ba maganan ba maganan washi ba wannan riwaya ne ta ji alhallahu fifiha mifilin da bisa falafa ba ta wara madbiya sai allah ta'ala ya mai da hantar hamza tamkar abin da ya kira dagisa dagisa shine kashin kokon kashin gwiwa kusan gwiwa yana da kokon gwiwa kuma yana da karfi a cikin kashi ba karamin karfi ke da shi in ka sami saniya ko na rago ka dan gwada to sai da ta gatsa sai ta ji kaman kokon gwiwa saboda tsantsauri kun san hanta na da taushi a wasu al'adar su sun al'adar larabawa suna wannan a wajen karin kumallo akan sa hanta ɗanye da hantan saniya sai a zo da shi ɗanye sai ka ga sun ɗan kawai sai a ɗan haɗa ɗan baba da gishiri sai mutum ya ci wanda suka saba suna ci irin irin ci abincinsu akan kawo wata ɗanɗana sai bayar da wani daɗi amma duk su suna ci a su cakon cakon cakon mutum an an ta danye ina barba da gishiri aka ma aka yi bako a wajen su aka yanka masa rago ko sa to ka'ida ne sai an zo masa da hantar danye ana cewa hantar danye sai a barba da gishiri a kawo sai ce alaman an girmama shi kenan an yanka yanka saboda shi har yanzu suna wannan in aka kai bakunci za su kawo maka danyen hanta ma'ana an yanka maka abin yanka ko saniya ko rago sai ka bar baɗi sai ka ci ɗabi to saboda haka zai kasance sun saba su kan ci hanta da wannan ta so ta ci hantan hamza ɗanyi to da ta sa sai allah ya mai da hanta ɗin kamar kokon gwiwa saboda ƙarfi ƙarfan ƙashi ke sai da ta daga sai zai haƙorin bai shiga ta ji ƙanƙau sai ta wurga faja allahu ya ce shi ke da فلفظتها ورمت بها فوعث الله ملكا فحملها وردها الى موضعها sai Allah ya aiko mala'ika ya dauki wannan hantan ya mai ta inda take wannan a wannan a wannan ruwa da yake ruwa ne ke karanta muku a wannan ruwa an samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce jibril ya dauka ya maida ya maida hantan inda take ce kala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi fa ba'atha Allah malikan fa hamalahu wa raddahu ila mawdi sai Allah ya aiko mala'iki ya dauki wannan hantan ya kai ta in au inda take a cikin hamza din ke dangane da wannan ne aka samu ruwa daga abu abdullahi alaihi salam ke cewa aballahu an yadkhula shay'an min badani hamzatan nar Allah ya ƙi yarda wani ɓangare na jikin hamza ya shiga wuta fa ja'at ilaihi hind sai hind ta je wajen inda jikin hamza yake فقطعت مذاكيره وقطعت أذنيه وجعل لها خرسين وشدهما في عنقها وقعدت وقطعت يديه ورجليه sai ita hind ta je wajen jikin hamza ta yanke mazakutansa da kunnuwansa da hancinsa ta yi abin kunni ta yi abin wuya ta sa a wuya kuma ta gutsare hannuwansa da kafafunsa wata raji an nas mutane suka dare fasarar ƙureshin alal jabal sai ƙurai suka koma dutse faƙala abu su biya na wahu alal jabal o'il hubar sai abu su yana kan dutse ya ce hubar ya ɗaukaka a ubangijinsa ne shi ne babban gungi da suka ɗora kan ƙaba suna ce masa hubal sai ce hubal ya ɗaukaka yau hubal ne a sama ke faƙa da rasulullah sallallahu alaihi wa lili amirul mu'min kullahu allahu a'ala wa ajal sai manzo Allah sallallahu alaihi wa lili ce ma amirul mu'minin ka ce da shi allahu a'ala wa ajal saboda tarihi makiya annabi sun rubuta tarihi wannan abin da muke karanta duk ba haka suka ce ba duk sun yanke wanda ya san tarihin su zai gane cewa menene ya faru wanda su suka jirgita hatta wannan ba sun ce ali ne ba sun ce wani ne fagala ya ali da abu su ya ce irhubar sai manzo Allah ce ka ce masa Allahu ala wa ajab da ya faɗi haka sai ce ya ali innahu qad ul'ima alayya ul'ima alayya ya ce ya ali an ni'ima gare mu an ce ul'ima an mana na'am kenan ul'ima alayna ba an mana na'am ba an mana an mana ni'ima an mana na'am su domin su ƙurai sun kasance idan mutum yana son zai yi wani abu sai ya je ya je nemi a wajen gunki to akwai 'yan su kibiyoyi guda uku ɗaya sunan an rubuta na'am ɗaya an rubuta la ɗaba ɗaya ba rubuta komi ba sai a sa a cikin buhu ga gunkin sai ya kaddamar da kurbani ko ya zo da akuya ne ko wani abin nan yanka ya surkulle ya roƙi gunkin sannan ya ce ba shi sa'a zai je a don abin da sai ya saka hannu a cikin buhu ɗin sai ya zaro kibiya ɗaya to sai ya ga me aka rubuta in ya fito da kibiyan da aka rubuta na amni to an ce ba an yadda yake in ya fito da laba zai ba an ya fito da kun ba komi aka ce to ba a ce maka kai ko ba kai ko ba to mene abin yi sai ya kawo tun da zacin akuya ya kawo sai ya ce kawo rago ki da ubangiji ya sai ya kawo rago ya yanka ya kulle ya sake sawa ya in ya sa da fito da rashi a sai a ce kawo sani shi da ubangiji ya baka sa to in ya sami na'am sai ce ha ha shi ke shi kuma boka ya cinye wayannan abubuwan to un ima alaina an mana na'am saboda shi abu sufyan kafin ya tafi kafin ya tafi ya sai da ya je wajen ubangijinsa ya karkata wayannan kibiyoyin ya sa ya za na'am ya shi ne ce ya ali wani ima alayya shi ne ma kun gane ma'anin wani ima alayya na kin an mana na'am na iyayen gizi mu sun ce mana an mu zo ya mai yaƙi ku za mu yi nasara a ku gashi ko mun gana am ɗin mun gashi mun murƙushe ku yau faƙala ali balillahu an ama alayna sai ce a Allah ne ya ni'ima garin kaga ko ma an ama din da ma'anar na'am ne eh Allah ne ya ce mana na'am ba Allah ne ya ce mana na'am fa qala Abu Sufyan ya Ali as'aluka billahi wal uzza hal qutila Muhammad don kun san wannan abi alkama yayin da ya sari manzo Allah a kafaɗa ya yanka ihu ya ce ya kashe muhammad to bi ya yaɗu su duk a lokacin ne ma da yawan shi mutanen annabi suka fara zuwa abuja da suka je yi kuwan cewa an kashe manzo Allah duk lokacin shi da ya ce kataltu muhammadan wallata wal uzza sai kuma sai aka ce suna kutila muhammad kutila muhammad sai su kuma sabu su kutila rasulullah wannan sai ba kai ba nuni to shi shi abu sufyan sai ya ce ma ali ya ali na gamar da kai as'aluka billahi wal uzza ina roƙon ka ga man da lata na gamar da kai da lata da uzza an kashe muhammad wa ali ne yake gaba shi da lata da uzza فقال له علي عليه السلام لعنك الله ولعن اللات والعزى معك yace Allah yace Allah Allah ya la'ance da kai ya la'anci lata da uzan tare da kai makaruhi ne turaren wutan ana azumi na san akwai wari amma makaruhai guda biyu wari makaruhi turaren wuta makaruhi lalle makaruhi ne ga mai azumi an fahimta ai a samu a shaƙi turaren wuta saboda kai kai nesa da turaren wuta kai nesa da shi hatta turare ba kowane turare ake shaka ba an hana mai azumi shi ma makaruhi ne ya dangwala turare mai tsananin ƙanshi ya shaka ba laifi da ya ji ƙanshi na turare amma musamman ya sa shi a hanci ya shaƙe shi alhali yana da tsananin ƙanshi makaruhi ko da yake baya kare azumi amma yana rage ladan azumi an bayyana duk abin da aka ce maka makaruhi ka kiyaye shi na sa akwai wari ra'ihatun kariha to kuma ba za a kawar da sanar da kwallo ne sai a kawar da ita da musahabi to sai ali alayhi salam ya ce da shi allah tsine maka kai ya tsine maka ya tsine malata da uzan tare da kai ya ce wallahi ma kutula muhammad wallahi ba kashe muhammad فقال له وهو يسمع كلامك yace yana ma jin maganar ka in ji alaice ba a kashe shi ba yana ma jin maganar ka فقال انت اصدق yace kafi kafi gaskiya wato ya gaskiya duk da haka daidai ya san dai ya san dai makinsa ne amma ya san ba zai masa karya ba yace na san kai kai ba kai sadiq bane anta asdaq haka yace kai kafa kowa gaskiya na tabbatar da gaskiya sai ya ce la'anar lahu ibn alkama za'ama annahu qatala muhammada sai shi abu sufyan ya ce ala tsine ma ibn alkama ya raya cewa ya kashe muhammad wato kila je na ce musu ai na kashe shi ai na kashe shi to shi kuma su abu sufyan sun dauka da gaske wa kana amr bin qais qad ta'akhara islamahu wannan wani labari ne amr bin qais ya jinkirta musuluncinsa falamma bai wato bai musulunta da sauri ba falon ma balaga an anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi fil harbi fabala balagahu anna rasulullah fil harbi yayin da ya ji labari ya zo musu cewa manzo Allah yana nan a wajen yaƙi akhadha sayfahu wa tursuhu wa aqbala kallayf al adi ya dauko takobinsa da garkuwansa ya gabato kamar zaki mai kai ba يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله yana faɗin yana shi bayyana shahadar sa na can shi ba san shi a matsayin musulmi ba shi amr bin da qais sai sai rannan da ya ji an ce ga manzo Allah ta gaci an rutsa da shi a wajen yaƙi sai ya ɗauko takobi kawai yana kalmar shahada yana yana fi mai yana yana shi kalmar shahada sun makhalatar qawma fastu shida sai sannan ya cakuɗa da mutane yadda na musu yana yaƙi sai har aka ɗaya shahada kamar da bihi rajulun min al-ansar far'a wa sai an bayyana al-qatla sai wani mutum daga cikin ansar ya gan shi yana kwance tsakanin wanda aka kashe fakala ya mu anta ala dinukal awwal duk shi bai san shi a musulmi ba yace ya amur kana na aka addinin da muka san na farko don da shi bai ike da bai jiro ya ya gan shi a cikin gawawaki amma da sauran ransa ba bai riga cika ba amma an sare shi فقال لا والله إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم مات يتي لا والله ما يشهد لا إله إلا الله رسول الله سيرا سيبت فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا متن يتي لقتين صحابه من صلى الله عليه وآله يتي يا رسول الله إن أمر بن قيس قد أسلم وقتل فهو شهيد يتي يا رسول الله أمر آه أمر بن قيس يا مسلمين أنكشش شهيدي ne wato shi ya nan a fagen kwanan bai zo yana shakar mai shahada kuma ya yi a kashe shi bakare iwalla in ji maza maza da ce iwalla shahidun ma rajulun lam yusalli lillahi rak'atan wa dakhala janna ghayra ba wani mutumin da bai sallah ko raka'a daya ba kuma ya shiga aljanna sai shi ko raka'a daya bai yi ba amma ya wuce aljanna nan shahada nan wucewa itimalan kila wannan yana nufin kafin shi ba a samu wannan ba amma bayan shi an samu wakansu akwai akwai kisan muhayyar shi ma a uhudin ne akwai kisan aswadun ra'i a haibar duk sun shahada ba su yi sallah duk sun imani shi muhayyar ba yahudi ne ya musulunta kuma a sodar ra'i baba yana tare da yahuda shi ma wani ake mashi bai yahuda shi wanda yana masa kiwo ne shi ma ya musulunta ya ta kare su shi ma kazalik ranar ranar musulunta ran shahada وكان حنظلة بن أبي عامر رجل من الخزرج قد تزوج في تلك الليلة التي كانت سبيحتها حرب أهد أهد akwai wani da ake ce banda wannan amur bin kais wannan kisa wa'yansu mutane ne sannan sai kuma akwai wani da ake ce masa hanzala bin abi amir shi kuma mutum ne daga cikin hazraj ya yi aure a daren da kashe garinsa aka yakin uhud wato ranar aka yi biki ranar shi an gole an yi biki washe gari kuma aka yaki to saboda haka ya auri binti abdullahi bin ubay bin salo ya auri yar abdullahi bin ubay bin salo wanda hada da yaran nan yi da huli da shiga nan yi abinda hausa suke ce ma shigan daki fitir ka laila a wannan dare wasu tsadar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi an yi kima inda sai ya nemi izini shi ko gashi za a fita ya gashi ne kuma daren angunci na ne a min izini in zauna tare da amarya kenan ba to sai manzo Allah ya masa izini itimalan mai yiwa an fita tun da daddare ne ko da sassafen yin safiya ko da wurin duku duku aka fita domin da shi ya ce a mishi izini ba zai ba zai fita ba sai manzo Allah ya masa izini aka ce dangane da wannan nema aya ta sauka innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhabu hatta yasta'dinu إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذل من شئت منهم عشان عندي أتكين أتكين سورة النور muminai ba sai mun fassara wannan ba wanda muke fassara muminai su ne wanda in suna tare da manzo Allah wani al'amari ake tare ba su tafiya sai sun nemi izinin kuma aka ce manzo Allah in sun nemi izinin ka ga wani al'amari nasu ka ba su izini ka nema masa gafa to manzo Allah mutum zai ce saboda ka aka dan ne nemi izini manzo Allah kan ba shi izini ba abin da manzo Allah ya ma shi handara izini yana iya zama da amarya فأذنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الآية في سورة النور وأخبار أهود في سورة آل عمران وانا آية تنا سورة النور وانا أخبار لا بار أهود وين أنا سورة آل عمران فهذا دليل على أن التأليف على خلاف ما أنزل هو wannan kuma ya nuna cewa yadda aka yi allafa alkur'ani ba bisa jerin sauka ba ne saboda muna cikin yanzu muna cikin wannan maganar ma za mu koma maganar uhud wanda ke ba za mu warware uhud da warware ba sai mun je amfani don a nan ne a ganin uhud ya fi tsawo a uhud nake su badar nake sun ce badar nake ta sai na ce uhud a nan yanzu mana an kawo maganan uhud to a ciki kuma an kawo badar wala kun nasara kuma Allah da badar mu an tun adalla kaga wannan an ana maganar badar an ce to insha Allah za mu maganar badar in mun je amfani don ya fi tsawo a can to wannan yace wannan kaga ya nuna kenan jera alkur'ani ba yana bin tarihi ba lokacin da ayo suka soka ba saboda haka yana yana bin dacewan aya ne da kira'a siyakin kira'a saboda haka wannan ayan gashi anan ta sauka amma ba ta zo a kisan a nan ba ala imran ba sai ta je can cikin suratul nur hatta ayan maka na shiga madina na madina na shiga maka saboda dacewan karatu haka yake tsarin alkur'ani wani tsari ne daban fada hala hanzalatu bi ahlihi wa waqa alaiha fa asbaha wa kharaja wa huwa junub sai hanzala ya ya shiga daki ya suka kwanta da amarya gari ya waye yana da janaba sai ji labari ga can an rutsa da annabi sai ya fito ai ya je zai wanka sai ji an ci aga can an sai fito da wankan da bai wikin fa hadara kita da ya rato yaki ko ba sa in rata wa ila arba'ati nafar min al asara lamma arada arada hanzarata an yahruja min indiha wa ashadat alaihi annahu qad waqaha sai ita matar hanzala wanda aka ce yar ubaidullah bin abdullah bin ubay ne bin salul sai ta tura mutum hudu su kokarin su dawo da hanzala don ga halin da an gunci kuma kowan kama bai su bai faƙila da ha lima fa'altu dalika aka ce da ita me yasa kika yi haka nan me yasa wato kika kika ce a dawo da shi sai ta ce ra'aitu fi hadhihi layla fi nomi ka anna sama'a qadin fajarat wa turfi'a fiha hanzara thumma dammattu fa alimtu annaha shahada fa karitu alla ushhida alayhi fa amartu فعملت منه فلم فعملت منه فلما حضر انظر القتال فزجن يجي عيني ta ce da abin da ta na ce ai kokari a dawo da shi saboda na a wannan daren na yi bacci ne mafarki na ga kamar sama ta buɗe sai na ga an ɗaga hamza to sai na san cewa ne nufin ta shahada to sai na sai ban so ya zama haka ya fita a wannan hali ba da ya fana ma hadara handaratul qitala nadara ila abi sufyan ala farasin ya juru baina safaini baina safaini fa hamala alaihi fa daraba urquba farasi fankasa fatil faras wa saqada abu sufyan ila al-ard da shi hanzala din ya je fagen fama sai ya ga abu sufyan komandan musulmai sai gan shi akan doki yana tsakanin sauro yana yana kekewa ya ce sai ya nufi shi ya koje ya sari ainihin ƙurƙuba ya ce wata rufe halfar kabai ainihin kafan kafan ƙauri ke kamar ƙaurin dokin nasa tunda yana kan doki ne sai ya sari ƙaurin dokin sai ko doki ya ƙasa sai abu su ya sulmo ya fada wasa kada abu su bayan yan zara abu su bayan ya fada kasa wasa ya ma'ashar quraish ana abu su bayan wa har hada handara yuridu qatli yace sai shi abu su bayan ya fadi da karfi yace yayi qurayshawa ni ne abu su bayan ga hanzara nan yanzu zai kashe ni hanzara ya je zai zai kawar da fitina babban fitina wa'ada abu sufyan abu sufyan ya goce wa marar hanzala fi talabi abu sufyan hanzala ya shiga neman shi fara da hu rajul min al mushrikin fata'anahu sai wani daga cikin mushrikai ya zo sai ya soki hanzala da mashi kuma sha ila mushriki shi kuma ya je ga wannan mushrikin da ya soka mashi mashi fi dani da sukan mashi fadarabahu faqatalahu ya sare shi da takobi ya kashe shi wasa kada an zara ilal abdu baina hamza wa amur bin jumur shi sannan sai hanzala ya faɗi tsakanin jikin hamza da da amur bin jumur wa abdullahi bin hizam tsakanin wayannan wa jama'atu min al ansar da kuma sauran jama'un na ansar da aka jijjima ciwo ya faɗi a tsakankanin su fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ra'aytu al mala'ikata ana cewa mala'ikata ko ra'aytu al mala'ikata ra'aytu al mala'ikata tafsilu hanzalata bayna samai wal ard naga mala'iku suna suna ma hamzara wanka tsakanin sama da ƙasa bima'il muzni da ruwan muzin muzin wani ruwa ne na daga aljanna fi sihafin min zahab a tasan zinari an zo da ruwa sihaf zai zama kamar tukunya ko wani abu kamar tukunyan zinari da ruwa na muzin an zo da shi ana masa wanka tsakanin sama da ƙasa wa kana yusamma gasirul mala'ika ana ce mahanzara gasirul mala'ika wato wanda mala'iku suka yi masa wanka saboda shi ya yi shahada da janaba to kun san su shahidai ba a masu wanka to amma kaga shi ya zo da janaba saboda ka sai mala'iku suka yi masa wanka da ruwan musamman a tukunyar musamman abu ali a tsabrasi a littafinsa majma'ul bayan kenan tafsirinsa ya ce abu abdullah عليه السلام ياتي نزل رسول الله صلى الله عليه واله الى جبريل بين السماء والارض على كرسي من ذهب وهو يقول لا سيف الا ذو فقار ولا فتى الا علي yace ainihin manzala sallallahu alaihi wa ya ga jibril yana tsakanin sama da ƙasa akan kujerar zinari yana cewa la saifa illa zurfikar wala fata illa ali babu takobi in ba zurfikar ba babu kuma gwarzo in ba ali to ba mu gama ba amma lokaci ya kudi insha Allah in muka dawo muna fata ranar laraba mai zuwa mun zo har wala yau mu ɗora tafsiri za mu sake dai kamo uhud ɗin mu ɗora kai daga riwayar da muka karanta wanda suka fito daga littattafai da aka ruwaito daga iyalan gidan annabi ruwayo daga gidan iyalan za ku ga cewa an murguda abin da ya faru hatta wane ne wanda ake wanda aka jima ciwo 90 din nan sai suka ce wani mutum wanda aka yi mashi raunuka wajen 80 da yan kai wai suka ce ma suna tsammanin ayan nan da take cewa minan mu'minin rijal sadaqu ma ahadullah alaihi wa minhum man qada ma fa wa minhum man yantazir wai suna tsammanin shi ne sa'ad ne dangane da wani ba ansari shikenan in ta harkala hatta kuma cewa wane ne manzo Allah ya ce mai yayi magana da Abu Sufyan an ce wani ne hatta gwarazan Uhud an ce wa dan sulhu amma da sannu za mu zo ba mun gama ba akwai inda ake akwai inda Allah ta'ala ke cewa qara innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an inna mastadallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kafaru wani daga cikin su yace shi ya san yana cikin wanda suka gudu amma Allah ya ce wala qad afallahu an kaga ne Allah musu ko Allah ya magwara gwarazan zuba a guje abuwa to da sannu da sannu za mu ruwayoyi daban-daban insha Allah a nan gaba insha Allah wala da yake dama ainihin dai mun cewa za mu aje tafsirin a yau mun a kidayen mu 29 ne ga watan Ramadan saboda in mutum ya duba kalanda tsakanin shamsiya da kamariya zai ga cewa suna tafiya kusan tare ne da bambancin kwana goma sha daya tuto nam yana iya bambanta wani lokaci zama kwana sha biyu a bara da yake mutane sun ga wata da idanunsu a birnin sokoto unguwanni daban-daban kuma can da yamma sai suka ji an ba da sanarwa cewa ba a ga wata suka zabura suka je suka kewaye gidan sarki suka ce ko dai ya ce an ga wata don sun gani da idanunsu ko ko za su kona gidan shi yasa karfe ɗayan dare aka ce an ga wata tsoron wannan yasa kuma wannan ya kasance ran juma'a ne don haka ranar asabar na ƙarshe sai zama 29 ga wata sai kuma aka ba sami labarin ganin wata sai aka ba sai zama a bara mun tashi da azumi ranar asabat muka ƙare ran asabat kwana 29 aka yi aka yi sararar lahadi alhali a saudi arabia an tashi da azumi ranar lahadi ne aka ƙare aka ƙare ran lahadi aka yi sallah litinin a bara ke to bana ban san da wanda sai zama rannan su sakwatawa ba su ga watan ba don rannan an yi an ruwa ne ma tun kafin magarba tun da su ne kawai za su iya su ce dole a bana saboda haka sai zama yanzu na amma muna da labarin an ga wata a yola an gani a nan zaria an gani kuma a fortiskum har unguwanni biyu ɗaya a gabashin gari ɗaya a yammacin gari an gani kuma a garin fika wani wanda muka tabbatar da labarin gani ke to kuma mutane bayan ran laraba da suke aka ce musu 29 ne da suka ga wata suka ga har ya kai bayan isha sai suka fara shi domin wata in ranar 29 ne in ya tsaya nan da nan yake bace amma ran 30 ne yakan iya dadewa ko shi ma ba dadewa sosai idan wata ya cika kai kwana 30 to ranar wata ya tsaya za a iya gani shi amma ko shi ma ba zai daɗe wan kusa to sai mutane suna da kansu cewa ya za a yi wata ya girma ka kowa ya ganshi a ranar ishirin da tara ne wasu na cewa ba ruwan kudin da zai yi yau aka ce an gani to yake ko son rai da mun an sake koma masa sannan kuma akwai wani zance da nikan yi duk shekara dangane da don daidai wannan wata mai alfarma ya zama da zaunannen abu a wannan ƙasa akan mutane muka mutane suka yi tafsirin alkur'ani wata ne na alkaratun alkur'ani da tafsirinsa babu laifin mutane su san ma'anan alkur'ani da suke karanta domin kana karanta alkur'ani abin da ke zuwa maka shine ma'anarsa idan aka gina ka a wata ma'ana shi ne da ka faɗa kwakwalwa su na farko ba su da wani ba ba su da wata matsala dangane da fahimtar alkur'ani saboda a lokacin su alkur'anin ya sauka sun san abin da yake magana yadda an ce ina mutu ai fata ne mutum an tafshala sun san suwa yi ai fata ne in an ce wa'insu sun yi kaza sun san suwa ne amma mu yanzu sai an ce mana ga sanadiyan saukarta ga abin da take yi yau da kullum hatta larabcin alkur'ani ya sa hake da yanzu larabcin da muke magana da shi ba shi ne irin alkur'ani wasu kalmomin an yi amfani da su alkur'ani amma yanzu ana amfani da su da larabci ba da wannan ma'ana saboda harshe ya karka cancanza masu bin harshe da diddigi sukan ce a ƙarni na kaza sai kalman ta canza ma'ana ta koma ana amfani da kar a ƙarni na kaza kuma sai ta sake canza ma'ana ta koma kar saboda haka in kai amfani da kalmar ce a wani ƙarni aka wafa ko shi ne aka a wani ƙarni domin daidai lokacin da aka yi amfani da wannan kalman yana tasiri akan ma'ana saboda haka don ka iya larabci bayan da za ka san alkur'ani ba shi alkur'ani da alkur'ani da ma'anan alkur'ani duk an saukar mana ne an gaya mana ne an koyar da mu shi manzo Allah ya fassara alkur'ani Allah ta'ala ya ce wa anzalna alaykal kitaba litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi mun saukar maka da littafi don ka bayyana wa mutane abinda aka saukar musu kaga an saukar da aya manzo Allah yake fassara aya kamar ayan mubahala ta'alau nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum sai aka ga da waye je sai aka fanci suwaye abna aka fanci suwaye nisa aka fanci suwaye anfus kaga aikace ya gwada maka me yi mana haka kuma duk inna ma yuridu Allahu li yudhhiba ankum ar-ris'ala al-bayti wa yutahhirakum tatheera manzo Allah sai dai dauki wata shida cur kullun kafin sallan subahi sai ya kira su da sunan da kinsu ya ce ya ali ya fatima ya hasan ya ya husain ku tashi ku sallah inna ma yuridu allah yuridu an kum rizqa al bayt wa yutahhirukum tatheera ku kuma ya ga sakina na sauka ya ce ma ummu salama kawo min mayafin ta kawo mishi mayafi ya ma'ani ya rulluɓe su ya ce ha'ulai ahlu baiti fa azhib anhum rissa wa tahhirhum tathira to kaga ainihin lokacin da wannan aya in ko aina ta siyakin karatu ta zo kowa da ya san ma'anar haka nan ayon alƙur'ani ko duk manzo Allah ya yi bayani amma yau da kullum da yake wasu sun kafa mulki kuma ma'anonin bai dace da mulkin ba su kuma ma ya nuna cewa ba su ne suka cancanci su mulki ba saboda haka sun samu an musu fassara da wata ma'ana ta daban saboda haka akwai rayoyi daban-daban wanda suke hululu ne an kirkiro su don a ba da ma'ana ya dace da sauran kuma za ka ga mutum da dukkan intiran za ka ji tausayin sa ne don za ka ga yana bayani shi ya kan gaskiyansa ne amma kuma dai ya bisa ruwayan da ya karanta ne kun ba haka bane ko a wannan turmi ina ga wani ana wani ina kallon wani yake cewa dangane da abu talib ya ce ainihin abu talib ya yi waɗansu baitocin waƙe yake cewa mun gwada addinin muhammad mun samu shi ne yana da cikin mafi fita addinan sama ya ce wai sai ce wai da ba don ma ina jin kunyan kar a ce na shiga addinin ɗana ba in mutu in bar mashi abin kunya da na shiga addinin nan to sai malami yana shiri ya ce to kaga kaga shi yana ganin wai zai zai bar wa ɗansa abin kunya ne in ba ya na ce abu daban da mababan kuma ya shiga addinin ka to kaga saboda shi kaga sai ce kaga shi bai san musuluncin ba ya ce Allah sarki shek yanzu kai shek kai ka san musulunci baban annabi bai sani haka aka rubuta masa wanda ya nemi annabi ya nuna masa so gayan so wanda yake ɗaukan yakan ɗauki kawar da annabi daga inda ya ɗauko ɗansa ya ali ya sa a wurin ya lullube shi ce bai amince maka da wani arbo fidiya sai dai ta samu ɗansa na ciki wasu suka ce aɗiba ne na ƙabilanci aɗiba na ƙabilanci ka so ɗan ɗan uwanka fiye da ɗanka haka aɗiban aɗiban ƙabilanci abin mamaki a ruwayan nasu wanda ya ce abu ɗalib ya zo cikawa manzo ce la ilaha illallah ya tsaya maka gobe kiyama ka ce ya ce a ba zai yana na addinin kakannin wanda ya rawaito wannan mutumin tsaifi ne mu jira bin shuba wanda ya shiga musulunci a shekara ta ina ya san wafatin abu talib a makka a gidan banu hashim a gidan abdul muttalib a gidan abu talib bugira ya je har ya ga lokacin cikawansa kuma in ma mu gira yana da ruwaya a waina ya je to kuma don me ba za mu je mu tambayi ayan gidan ba ai ga ali ku tambayi ali mana ya baban ka ya cika amma amma abin da basara da duk an rawaito matsayin ali ya ce babansa dan mutum kuma ya zama sahihi amma ba tambayi ali to hakan za ka ga tafsiri ana ta zuzzubawa to za mu iya za mu iya za mu iya ma mutum uzuri in ya kawo tafsiri kamar yadda shi ya sani amma akwai wasu mutane da muka lura gaskiyar magana su ba tafsiri da gaske su suna zuwa ne suna faɗar ra'ayoyinsu ba a karanta aya su faɗa abin da ransu ke so su sun ɗauka suna koya ma mutane ra'ayi ne a goyi bayan irin ra'ayinsu in kana da ra'ayi ba tafsiri za ka ce za ka yi ka aji alkurani waje guda sai ka ce ya jama'a in ramadana ya kama kullum da yamma zan zauna in yi surutu in yi bayanin ra'ayina na siyasar nigeria da zamantakewar mutane in faɗi ra'ayina sai mutane su su ra'ayi kana in wa'azi ne kake kai wa'azi kace bai kamata yara su rika lalacewa ba bai kamata kan mata su rika kaza ba bai kamata dattara su rika kaza ba kan kana wa'azi ne amma yan alkurani za a kawo ayan ne a faɗi mai take nufi shi ne tafsiri amma sai zama kawai dandamali ne na soke-soke har ma wani sai ya saurari wani in ya zo kashe gari sai ya masa rabi wani yana karanta can a farkon alkur'ani dogayen surori wani yana yana ƙarshe amma sai ya jiya na ji wani tsoho ya ce ka to tsoho abin ba haka ba ne idan zuwa da ratul arz sai kada sai ka abin tsoho faɗi a ali imrana to ka gani abin da kai shi kuma tsoho na ji wani yaro mara kunya je yana cewa kaza to wannan kaza kaza to dun Allah wannan wasa kuke da alqur'ani idan idan kuna son ku magana sai ku ta jawabi za mu yi jawabi za mu yi juna rabi kowa zai kare kungiyar su sai kai ta magana amma ba tafsiri wannan na sha faɗa amma na ga alamu da alamu mutane abin da saura'ayensu da suke su su za su yi ko ba kai da za ka yi ba su su kenan amma dai nasiha ce kun ba za mu daina yi da yake lokaci ya kure ga suna da za mu so mu rufe da addu'a kun san bara yadda yadda karshen ramadan ya zo mana kamar da ke cewa ai dun ranar mun tashi azumi ranar asabar saboda ka juma'an karshe a nan a nan kasar ta faɗo 28 ne ga watan ramadan a bara a ranar ne muka kudus don kashe gari 29 ne a nan kasar amma a wasu kasashe rannan ran 27 ne ran juma'a a mafi yawan kasashe 27 kasashen gabas wasu ma 26 ne ran mun wasu ba su sallah ba sai ran karata to sai wani zama ran juma'a nan ran juma'a din nan na karshe ran 28 a lissafin mu a nan kasar rannan ne a daidai wannan lokacin da ainihin kuma palestine ake ta masu da gudan wuta sai a sai sai karnukansu a nan suka gwada mana nan ma akwai magoya isra'ila su ma sai suka zo suka yi da gudan wuta har ma aka duba aka duba hotunan irin harbe harben za ka ɗauka a palestine ake sai dai in ka ga mutanen ka gane ba palestinawa ake harbi kaga kuma su masu harbin suna da bakin fata wanda ake harba suna da bakin fata amma irin yadda su isra'ilawa suke ma palestinawa shi aka yi mana to ba a tsaya nan ba aka an harabu kafafun wasu aka ɗebe su aka kai su barikin soja aka aka ba a tsaya nan da kashe gari da safe ran asabar in ma suna sun ce ranar ranar asabar a ranar juma'a an yi ranar kudus ne to ran asabar sai ga sun zo nan husainiya shi ma suka buɗe wuta suka harbi mutane da daman gaske waɗanda ainihin ya zama na nan take anan ƙofar musulmi sun kashe mutum uku cikin wanda aka jima rauni ma akwai wanda ainihin aka cire masa hannu to haka nan kuma suka yi kuma ta yi yunƙuri wa'annan kwanakin don haka wa'annan kwanuka sun zo mana a cikin wani halin ranar farko bayan bayan ƙudus ranar asabar ranar 29 kenan rana mai kamar ta yau ya zama na ainihin rannan muka yi jana'izan ba'arin wa'anda aka kashe kamar mutum goma sha bakwai sannan kashe gari kuma muka yi jana'izan ranar lahadi muka yi jana'izan kamar mutum goma sha biyu ranar litinin kuma muka yi jana'izan mutum uku ahmad da hamid da mahmud to kuma jimla sun harbi mutane sun jima mutu gaba ɗayan wanda ainihin suka sami raunuka banda ciki har da talatin da hudu da suka kashe sun sami mutum 184 cikinsu 34 ne ke da aka kashe sauran duk suna da raunin bindiga da masu kaɗan da masu manya kuma muna tsammanin matana iya tun da wasu ba mu sani ba don wasu ma 'yan human rights suka gano kamar mutum hudu ba mu san su ba sun magana da mutane ne aka sani an muka daga mutane cewa kar mutum ya zauna da yana jin ko da kaikaye ne ji a bincika don sun yi amfani da waɗansu rasasai 'yan ƙanana waɗanda suka shige jikin mutum su daɗe su 'yan shekaru kuma za su mishi illa ko ba daɗe ko ba jin mutum zai rika jin kamar ɗan kaikaye kaikaye ne yana so sa nan ku da sun ba alfashi ne shiga to kuma sun ta muhawaloli insha Allah dun muna mun tunawa da wannan rana na da wannan waƙiya na Qudus duk ranar ranar kudus za mu tuna da wannan kuma sannan amma za mu aje ranar 25 ga watan julai ka kalanda shamsiya din ya zama wannan rana saboda haka nan nan gaba ne azan nake ga muku mutum ya bi lissafi zai ga tsakanin ran 20 da 20 da biyar ga watan julai ya dace da 28 ga watan ramadan to a cikin 25 in kaɗai da sha ɗaya nawa ka samu sha hudu sha hudu ga wata na julai zai zama 28 ga watan ramadan nawa ne sha hudu ga yaushe ne sha hudu ga wata yawa je ne shi ne duk da'ima haka suke da bambancin kwana goma sha ɗaya don haka idan yau aka ga wata to mu gobe za mu sallah in kuma ba a gani yau ba jibi ne za mu yi sallah insha Allah wa sannan kamar da ke cewa mun ajiye ranar 25 ga watan julai ya zama lokacin tunawa da waƙen kudus wanda ranar za mu gagarumin taro a daro rahama inda aka bizne shahidan kudus din kamar shigen irin wadda muka yi ranar arba'in ɗinsu bara wato bana ba za mu yi arba'in ɗinsu ba ke maimakon haka za mu yi ranar shahadar su kenan ya dace da wani ranar da yake zai rika jujjuyawa wata rana zai iya faɗuwa wani zai dawo baya bayan da kwana goma sha ɗaya zai rika dawo ji za zai zauna dara amma za ka ga yana bambanta da da kwanaki goma sha ɗaya kowace shekara ko shekara yanzu misali mu za mu ƙara sha ɗaya ne mu je ga da ɗin sai ka sai an ƙara ishirin da biyu ba haka zai ta da shi yasa bayan shekara talatin zuwa talatin da uku za ka sami kagulanannan shekara tun tsakanin kamariya da shamsiya shi ne ma ba hausa kan ce biyu mai wanda ne muna roƙon allah ta'ala ya karɓi shahadan shahidanmu muna roƙon allah ta'ala ya sakanta masu da gidan aljanna allah ta'ala kuma ya ba waɗanda aka ji mu ciwo lafiya muna roƙon Allah ta'ala kuma ya kare mu daga shirorin makiya ya Allah muna roƙonka ya rabu kuma waɗanda suka yi waɗannan aika-aika Allah ka rama mana Allah muna roƙonka ya rabbi duk wanda yake da hannu Allah ka tsine masa da wanda suka yi kisan da waɗanda suka sa su da waɗanda suka taimaka musu khasatan shi babban kwamandan su ebele jonathan da isra'iliya da amerikawa da ingilishi da sauran tinkahon tarikin da suka sashi da ƙabilolin da ya amfani da da ƙabilansu da ƙabilan ibo da sauran ƙabilu da wanda suke soja da 'yan sanda da masu da 'yan asiri na farin kaya musamman wanda aka turo su a cikinmu suke masu aiki allah ya tsine musu da kuma sarkin gargajiyan da ya taimaka musu allah ya sa in ya gama sarautar tasa an tsige shi ko ya mutu gidansu sun gama sarauta kenan har ana da ƙasa allah ya ɗebe albarka a gidansa muna roƙonka ya rabu duk kuma wanda ya taimaka musu ko ya tausaya musu ko ya taimake su ta kowane hali allah maɗaukaki ka nuna masa mummunan ƙarshensa allah wanzu mana roƙon ka ɗora mu birbishin maƙiya allah wanzu sarki mana roƙon ka ya rabbi ka nuna masa abin da suke ƙin su gani daga gare mu kuma ka nuna mana abin da zai daɗaɗa mana da gare su wanda suke wa'annan aika-aika in ɗayan sinadarai har yanzu bai mutu ba Allah ka jefa masa musibar da zai gulmace uwarsa ba ta haife shi ba wanda suka ba taimaka ma da kuɗaɗe suka in sun yi gidaje ne Allah ka barbara gobara in mota suka kawo Allah ya sa ya zama akwatin mutuwa in suna da rai Allah ka sa musu ciwo wanda ba za su warke ba talaucin da sai garin rogo ya gagare su insha Allah wa ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا روقك يا رب تفسير تفسير da muka yi abinda muka kuskure ka yafe mana wanda muka faɗa daidai Allah ka bamu ladansa Allah ka ganar da mu fiye da abinda muka sani kuma ba mu ikon aiki da abinda da abinda ka sanar shi mu wanda ba mu sani ba kuma Allah ka sanashe mu ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا صلواتك عليه واله وغيبه امامنا وتظاهر اعدائنا وكثره عددهم وقله عددنا وتظاهر الزمان علينا وعلى الفتن بنا وصل اللهم على محمد واله واعنا على ذلك بفتح منك تؤجله وبضر تكشفه وذنب تكفره ونصر تعزه وسلطان حق تظهره وبرحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما أنكرنا من الحق فعرفنا وما عرفتنا منه فحملنا وما جهلناه فعلمنا وما قصرنا عنه فبلغنا وهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم kansu mu kammala da addu'an da duk ake a ramadan din nan bayan kowace sallah duk kun haddace addu'an insha Allah gaba daya ya aliyu ya azim ya ghafuru ya rahim أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهذا شهر رمضان الذي أنذرت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر ويا ذا المن ولا يمن عليك من علينا بفكاك رقابنا من النار في من تمنوا عليهم وادخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أدل كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم قس كل عريان اللهم اقضين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل عسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم صد فقرنا بجناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين الله كسامو cikin jimlan bayi yanta daga wuta a wannan wata Allah ka samu cikin jimlan wa'anda ka kiyaye masa da yalatar kadar kasa ta zama fiye da wata dubu Allah mana muna roƙonka ya rabbi ka nuna mana na baki cikin ƙoshin lafiya da yalwan arziki ya rabbi Allah mana sarki kuma in ajali ya shiga tsakani don za mu halata ka sa kuma ya zuwa ga rahamar ka ya rabbi alamin اللهم اطبنا وارحمنا وثبت اقدامنا وثبت ابدتنا واصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور واجعلنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين